الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا رانر جمعة watan Ramadan yana da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau muna ashirin da biyu ashirin da uku afuwan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na area 11 kusa da FCDA a Garki a cikin Abuja birnin tarayyar Najeriya. Domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka faro shi a cikin wannan wata mai albarka wanda muka fara daga aya ta casa'in da shida a cikin suratul Tauba sura ta tara. Allah ya kai mu jiya zuwa cikin sura ta ɗari da goma sha ɗaya a cikin zama tara. Yau ne za mu yi zaman mu na tara ko? a karatu na takwas a cikin tafsirin alkur'ani a zamanmu na tara karatunmu na takwas to zama na goma karatu na tara a cikin darasussuka guda uku da suke kunshe da waɗannan ayoyi har izuwa ayar da muka tsaya a kanta aran ma zai ƙara karanto mana daga aya ta ɗari da goma sha ɗaya domin ɗorawa wa min man haula
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن أعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa mimman haulakum ya ku sahabbai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ku sahabbai musulmai muminai a cikin waɗanda suke kewaye da ku min al'arabi na mutanen ƙauyukan da ke kusa da Madina kamar ƙabilun Muzaina da Juhaina da Ashja'u da Aslamu da Ghifar a cikinsu akwai munafiquna waɗanda ba imanin kirki ne da su ba munafikai ne su wa min ahlil madinati haka a cikin gida ma a Madina bayan ku muminai da kuma waɗanda dama an san munafikai ne su to akwai wasu ɓoyayyun munafikan da wayannan mutanen ƙabilun kewayen Madina da wayannan munafukan na Madina da baku gane su ba har yanzu kowannen su dukkan su maradu alan nifaqi wato sun doge akan munafunci sun kangare sun goge akan munafunci saboda gogewar su ne ma la ta'lamuhum ba za ka iya sanin su ba tare da kwakwalwar da Allah ya baka da kuma kula da kake da ita da himma wajen tabbatar da cewa an ci gaba da tafiya ba gwara gurbi a gefe to amma da hikima ta ubangiji don ya ƙara bayyanar da ilahantakarsa kuma sifofinsa su ƙara bayyana cewa shine masanin komai na fai da ɓoye ya sa la ta'lamuhum kai ba za ka san su ba za kuma su iya zuwa su nemi su sanya barna a cikin wannan addini amma kwantar da hankalinku na hannu na alamu Allah ya ce Musa Allah mun san su in sun kawo muku wasa da barazana to ai mu ba za su kawo mana wasa da barazana ba sanu'adhibuhum marratayn da sannu za mu azabtar da su marratayn so biyu azabar duniya da kuma azabar lahira ko kuma sanu'adhibuhum marrataini zamu azabtar da su a azabar kabari sannan kuma zamu azabtar da su azabar lahira Muhammad ibn Ishaq kamar da Ibn Kathir ya nakalto a cikin tafsirin sa yake cewa qauluhu sanu'adhibuhum marrataini قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ azabar farko da Allah ya musu shine Allah ya sa musu kin musulunci kuma ya sa wa musuluncin ci gaba da haka wannan ita ce azaba ta farko Allah ya sa maka kin abu kuma abin ya dinga ci gaba zalika ala ghairi hisba su ba haka suka zata ba tsammanin su kawai da an fita a gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azaba ta biyu kuma sai azabar kabari da Allah zai musu idan sun mutu sun koma zuwa ga Allah sannan kuma sai azaba mai raɗaɗi da za ta jira su ranar alkiyama ita ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa yuradduna ila azabin azim sannan kuma a mayar da su zuwa azaba mai girma ita ce azabar wuta ku kaga anan azaba uku ce marrataini wacce za a dinga ɗanɗana musu a duniya ta ci gaban da musulmai suke samu azaba ta biyu kuma ita ce azabar kabari su ne za su zama marrataini sai kuma yuraduna ila azabin azim ita ce azabar wuta ya zo a daga qatadata ibnu di'amata ibnu qatadata sadusi yace abin da ake nufi da sanu'adhibuhum marratayn ay azabud dunya wa azabul qabr thumma yuraduna ila azabin azim shine zukira lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama asarra ila hudhaifata bi 12 muna rajulan min almunafiqin manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya wa huzaifa yayi sirri da shi ya ce akwai mutum goma sha biyu cikin sahabbaina wanda yake munafikai ne abin da yake nufi da cikin sahabbaina cikin waɗanda suke tare da sahabbaina amma mun kawo aya da ta nuna cewa asalin sahabbai suna da sifofinsu daban munafukai suna da sifofinsu daban wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum Allah ya raba ya gaya mana sahabbai daban munafukai daban walakinnahum qaumun yafraqun to manzo Allah sallallahu ya gaya Huzaifa haka yace sittatun akwai guda shida daga cikin su cikin mutum goma sha biyun nan ba sai kun san sunansu ba mu mun san sunansu takfihimud dubaila akwai wata cuta da ake kiranta addubaila ita wata cuta ce wacce take a ciki gyambo ne da yake fitowa a ciki wanda zai dinga yin ruwa kuma har ya kashe mai shi to manzo Allah ya ce wannan mutum shida a cikin goma sha biyun nan ai ba ma sai kun san su ba ba kuma za su yi muku banna ba tunda mu mun san su wannan cutar kawai za ta isan muku da sharrinsu. Takfihimud dubaila, takfikuhumud dubaila, sirajin min nari jahannama ya akhudhu fi katafi ahadim hatta yufdi ila sadari. Wato, wani wata fitil, wata wuta ce da za ta fito daga wutar jahannama ta kama kafaɗar ɗaya daga cikinsu har sai ta je ƙirjinsa. wa sittatun yamutuna mautan akwai guda shida kuma mutuwa ce za ta kashe su gaba daya za su mutu da kaga la ta'lamuhum wala wala wala yalzamu alayka an ta'lamuhum ba dole sai ka san su ba saboda guda shida ga abin da zai faru akan su a ragowar kuma ga yadda za su dan haka shi yasa kata da yake cewa wa zukira lana an gaya mana cewa Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi da an yi mutuwa a Madina. Idza mata rajulun mimman yura annahu minhum akwai mutanen da ana ta zargin su a Madina cewa ko dai suna cikin waɗanda Allah ya faɗa dinnan ne. Nazara ila Huzaifa sai sai na Umar ya kalli Huzaifa an zo zaman makoki. sai ce fa in sai ya tsaya ya lura ya gani in ya ga su zai fa zo sallar gawan wannan mutumin to ya tabbatar da cewa wannan baya cikin wannan mutum goma sha biyu in kuma Huzaifa bai zo sallah ba sai na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai dinga zargi da tunanin anya wannan baya cikin waɗannan mutane goma sha biyu kuwa don haka wata rana sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce da huzaifa an shuduka Allah ina haɗa ka da Allah a ana minhum ko a minhum ana mutum goma sha biyu nan da annabi sama ya gaya maka su akwai na a cikinsu Hudhaifa ya ce la ba ka cikinsu ba kai a listin wala uminu min ha ahadan ba'dak amma bayan kai ka wani ya ƙara zuwan min ya tambaye ni ya ce min ko yana ciki ko baya ciki wannan me yake nuna yana nuna maka cewa tabbas dai akwai wasu munafukai da ba kowa ne ya san su ba to abinda muke so mu fitar da Allah ya ce la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum amma mu mun san su zai yi kuma wani ya zo a wannan zamanin ya ce mana shi da malamansa sun gano wa'annan mutanen in ya ce mana eh sun gano sai mu ce ta ya kuka gano annabin ne ya faɗa muku a ai annabi bai san su ba to ya annabi ba a gaya masa su ba ku ta ya aka gaya muku su shikenan ku kun fa annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma kuka ce a'a ai annabi ya faɗa wa Huzaifa su shi kuma Huzaifa ne ta faɗa har ta zo kan malaman mu sai mu ce to hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo mana isnadi mu duk maganar da zamu gaya muku sai mun ce haddasana wa na qala haddasana wa na qala haddasana wa na qala haddasana wa na har mu isa zuwa ga wannan isnadi yanzu abin da zai burge kai baka sha'awa har wannan lokaci yanzu wannan hadisin da na karanta muku na Huzaifa wanda Ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi ni da kaina ni Abubakar ina da ijazar isnadi daga kaina har zuwa kan Huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi mu a wannan zamanin kenan kuma yana nan bai bata ba isnadin kuma inda zaka bibiya ni wanda naji a wajensa yana nan da rai a Madina har yanzu shi kuma malamin da ya gaya masa ya mutu amma in ka je ka bincika za ka same shi malamin da ya ji a wurinsa in ka je ka bincika a tarihi za ka same shi a haka har sai ka kai kan sahabin da ya rawaito hadisi to kuma in kun ce mana ai mu ma an gaya mana cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamu to ku ne na hannun kenan ba Allah ba kenan kai ka san cewa duk wanda ya zagi sahabbai dama san zagin yayi amma ba shi da hujja da dalili ba shi da dalilin da zai sagi sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba laifi bane dan Allah bai sanar da manzo Allah sama su ba misali ai ba kan manzo Allah sama faro ba akwai annaba da yawa da su ma sun fito karara sun faɗi cewa akwai abin da ba a gaya musu shi ba a misali kamar annabi nuhu alaihi salam ai da kansa ya ce bai san abin da mutanensa suke aikata ba ƙala ya ce wallahi ni ba ban san me suke aikatawa ba sai ya ce me ya ce kawai ne abin da na sani shi ne dama abin da suka aikata dai sakamakon su yana wajen ubangiji da za ku gane haka to haka zalika annabi Shu'aibu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yake cewa baqiyatullahi Na'am To kaga da kansa yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba an turna in sa ido duk abin da kuke sai na san me kuke yi ba kawai Allah ya turo ne a matsayin annabi kuma ina sauke nauyina na annabi da haka magana sa ido wannan baya cikin assignment ɗina da aka bani akwai abin da za ku aikata shi ban sani ba to don haka abin da za mu ce a takaice anan shine la ta'lamuhum ko da ya zanto a yanzu nan da muka saukan maka da ayan nan baka san su ba amma a hankali za mu gaya maka su kuma Allah ya gaya masa su ya gaya masa sunayensu da sunayen iyayensu da garu da kabilunsu ko manzala sallama ya dubi maslaha ya ba da labarin su ga wani daga cikin sahabbansa saboda maslaha da hikima kuma watakila ya yi wa huzaifa wato gargaɗin cewa ba kowa zai gaya wa su ba saboda akwai siyasa ta zaman lafiya idan dai har kana zaune tsit ba a ganin matsalar ka kai amma ka san a cikin gida kana da matsala to in zaka iya gyara matsalar ko ka ci gaba da jurewa kar ka bari duniya ta san kana da matsala to yin hakan shi yafi alkhairi shikenan kamar kafa ce da takalmi suna cewa no one knows my shoes pen me la ahada ya'lamu anna hizaiya yulimuni ni na sa takalmi na ni kadai na san ya matse ni mutane gani suke ya min kyau amma kafata ita ta san abin da take ji to wannan ya daga cikin siyasar zama da kuma jagoranci baka advertising din problem ko manzo Allah sama ya taba kiran munafikan da suna sahabbai amma kira ne majazi da manzo Allah sallama lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya aika aikar da yayi ta yi wa Nana Aisha sharri ai wani ya tashi ya ce ya Rasulullah ka bar shi mu kashe shi manzo Allah ya ce a'a kada a dinga cewa manzon Allah yana kashe sahabbansa saboda waɗanda ba su san yadda tafiyar take ba su sun ɗauka har munafukan ma sahabbai ne an gane da haka ka damu da wannan inna fi ashabi munafiqun ko munafiqin akwai munafikai a cikin sahabbai na ma'ana a cikin waɗanda suke zaune da su suhba ce lugawiyya ba suhba ce istilahiyya ba tunda asali mutum baya zama sahabi sai ya zama mumini su kuma laisu bi mu'mini ba muminai bane ba tunda Allah ya gaya mana tun a cikin suratul baqara a farko farko cewa su kafirai ne wannan hadisin na Hudhaifa kamar da gaya muku Imam Muslim ya rawaice shi a hadisi na 2779 daga Hudhaifa Allah ya kare yadda a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna fi ashabi ko fi ashabi 12 munafiqan akwai mutum goma sha biyu a cikin waɗanda suke zaune da ni munafukai ne la yadkhuluna aljannata ta yalijal jamal fi sammil khiyab ba za su taba shiga aljanna ba in ku kaga sun shiga to ka ce raƙumi zai iya kutsawa ta kafar allura ya fita kaga ba zai yiwu ba to don haka faɗinsa inna fi ashabi ko kuma fi ashabi ɗin nan kamar yadda na faɗa muku a ya yi daidai da lokacin da Abdullahi bin Ubay ibn Salul alaihi min Allah ma yasta'i kamar yake cin sayo Bukhari hadisi na 3330 da sayo Muslim hadisi na 2584 da manzo Allah sama yake cewa la yatahaddathu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabahu abinda yake nufi kenan Imam an-Nawawi yake cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ashabi ma'anahu allazina yunsabuna ila suhbati suma ana iya ce musu sahabbai kuma a nan ma za ka ƙara fitar da fa'idar cewa ranar al'iyama watakila a cikin wa'yannan ɗin akwai wanda manzana sama har ya koma ga Allah bai san cewa su munafukai bane bai san sunansa ba watakila suna can nesa da shi ma kawai dai watakila ya gansa a cikin rubun mutane ne in sun zo shan alkausara mala'iku za su dinga dukansu da bulala suna kore su sai manzo Allah sama yake dinga cewa usaihabi usaihabi ai suna cikin wanda suke tare da ni sai ya ce la tadri ma za ahdasu ba'dak ai in ba sa wajenka baka san me suke aikata ba sai zama ba'daka din ta nufin al-bu'dul qarib kenan kaga ba sai ka sha wahala ba ka tsaftace sahabban Annabi sama daga zargin da kazamai suke musu to wannan kenan manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa Huzaifa sunayen waɗannan munafukan kuma ya gaya masa su Imam Muslim ya rawaito daga Abu Tufail Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙarshen sahabbai da ya rasu yake cewa kana baina rajulin min ahli al-aqabati wa baina Hudhaifata ba'd ma yakunu baina nas wata rana rikici ya faru tsakanin Huzaifa da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda goma sha biyu ko goma sha biyar waɗanda suka so su ritsa manzan Allah sama a tsakanin wani dutse lokacin da aka tafi yakin tabuka su sun je din amma ashe su ba wai sun tafi ne don a yaƙi ba a'a su sun tafi ne suna neman yadda za su yi kutungula su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da aka zo dab da wani dutse sai wani ya gaba wani ya baya wani ya can irin ana so a tada tarzoman nan da aka kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to manzala zama yana tare da Huzaifa da Ammar sai ya gaya musu ce kun gane wayancan kun san me suke mala'ika Jibril ya zo ya gaya min ya ce kaza kaza suke so kuma wayannan mutanen a cikin su akwai mutum kaza ba su shiga aljanna ba wannan mun karanta shi a can a lokacin da muke karatun aya ta 74 a cikin ita wannan sura mai albarka a suratul tauba da Allah subhanahu wataala yake cewa yahlifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا سنسو سأيكة وتأيكة أيكة أما بسسام سن أيكة تابا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ai ba komai ne yasa suka yi haka ba ma sai dan Allah da manzansa sun wadata su daga falalar Allah fa in yatubu yaku khairan lahum da za su tuba da hakan zai fi alkhairi a gare su wa in yatawallaw yu'adhibhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil fil ardi min waliyyin wala nasir to wayannan mutanen su ne suka zo suka so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama har ma suka zo suna cewa wallahi tallahi su ba haka suka ba haka suke nufi ba kaza da kaza da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Dalailun Nubuwa ta hanyar Muhammad ibn Ishaq daga al-Amash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi daga Amr ibn Murra daga Abul Bukhtari daga Huzaifa ibn al-Yaman cewa kuntu akhidan bi khutamir naqati rasulullah sama ina rike da wato linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama aqudu bi ina tafa da shi wa ammar wa ammar yasuqun naqa ammar kuma yana nan yana taiwa taguwar tsinke yana koro ta daga baya ko kuma dai mai ruwaya yace ina zaton dai ko ammar yana rike da linzamin huzaifa kuma yana koro taguwar hatta idza kunna bil aqaba har sai da muka zo bakin wani dutse kurman dutse fa idza ana bi 12 rakiban sai ga wa'ansu mutum 12 qad ataradu fi qad ataraduhu fiha sai gashi sun tara hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bujiro qala fa ambahtu rasulullah sama sai na nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaga wa'ansu can to a lokacin Huzaifa bai gane su ba saboda sun sa amawali sun rufe fuskar su fasaraka bihim fawallaw mudbirin sai aka yi musu ihu kai suwaye nan sun taro manzon Allah ta gaba suwaye nan sai suka juya da gudu sai manzon Allah ya ce hal arabtumul qauma kun san ko suwaye wayannan kulna la ya rasulullah muka ce mu gane sai manzon Allah ce sai ya ce kad kanu mutalaffimina ai sun saka amawali sun rufe fuskar su sun sa face mask ba a gane su walakin na kad arafna rikab amma da ya rasulullah takun dawakan duk mun san su wannan zai nuna maka sahabbai ba ba sakarkaru ba ne hatta ababen hawan junansa suna iya ganewa wannan dai mun gane wannan sawun muna ganin sa a madina amma dai mu gane ko su waye ba sai mazala ce haula il munafiquna ila yawmil qiyama kun ga wannan sha biyu dukkan su munafikai ne a haka za su mutu har ranar alkiyama hal tadaruna ma aradu kun san me suka soyi sai muka ce a'a sai ce aradu an yazhamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil aqabati fayulquhu minha so suke yi su yi cinkoso da manzon Allah sama a daidai wannan dutsen hanyar nan ta dutse su wurga manzon Allah sallallahu alaihi su wurgo shi daga sama ya muka ce ya rasulullahi awala tab'athu ila ashairihim hatta yab'athu yub'athu ilayka kullu qaumin bi ra'si sahibihim to ya salatin da kai ka gane su aika ka aikawa iyayen gidansu da ƙabilinsu mana kowa a tura da saikula a ce shugaban ƙabilar ya kawo kansa qala sai maza Allah yake cewa la akrahu an yatahaddasa al-arab bainaha anna muhammadan qatilun qatilun bi qaumin ina jin tsoron kar larabawa su gane cewa manzo Allah ya taho da mutane yaki kuma ya kashe su hatta idza azharahu Allah bihim yazo yaki da su sai da kuma ya ci nasara a hanyar komawa aqbala alaihim yaqtuluhum sai a ce ya kashe su sai manzo Allah ce Allahumma armihim bidubaila Allah ka jefe su da wannan cuta ta addubaila sai muka ce ya rasulullah wa madubaila mecece wannan cuta sai ya ce shihabun min narin yaqau ala niyati qalbi ahadihim fayahlak wato wani tauraro ne daga wuta zai zo ya fada cikin jijiyar da take rike da zuciyar ɗayansu sai kawai ya mutu sakamakon haka. Kaga nan ta yiwu ma wa'annan din su ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta'lamu ai baka san zurfin sharrin su ba amma yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya gwada maka ga abin da ya faru a kansu Imam tabarani Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin Al-Mu'jamul Kabir ya rawato da isnadin sa a musnadu Hudhaifa a cikin Al-Mu'jamul Kabir sunayen hatta wa'annan mutanen ma manzo Allah ya faɗi sunayensu kamar yadda yake yake cewa daga Aliyu ibn Abdulaziz daga Zubair ibn al-Bakkar maqru'an cewa sunansu akwai Mu'attib ibn Qushair yana cikin munafikai akwai wadi'atu bin thabit akwai jiddu ko jaddu bin abdullahi ibn naftal ibn al-harith daga bani amr bin auf da suke can yankin quba akwai al-harith ibn yazid at-ta'i na biyar ɗinsu akwai aus ibn qaidhi na shidansu akwai al-harith ibn suwaid na bakwai ɗinsu akwai sa'ad ibn zurara sa'ad ibn zirara ko kuma a wata ruwayar ibn wara a wata nuskar akwai qais ibn fahad na shidansu akwai suwaid da da'is ‘ya'yan alhabli ko alhubli ko alhubulli su takwas kenan na tara akwai qais ibn amr ibn sahal na goma akwai zaid ibn lasit na goma sha ɗaya akwai salamatu ibn himam daga banu kainu a afwan nayi misin da ɗaya guda goma sha biyu ne daga banu kainu ka'a wanda ya nuna cewa ya musulunta a shekar ya yake yi wannan hadisin yana cikin al-mu'jam al-kabir na imam at-tabarani kun ga gashi hadda sunan su to kaga tunda har ga su ma ai ba zancen kuma wani ya zo ya ringa cewa ai a cikin sabbin manzo Allah sama madaukaka wa'annan manyan a cikin su wa'annan mutanen suke to sun so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira daga sharrin su to anan sai Allah yake bashi labarin su cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum munafikai a Madina sanannu ne ba wani abu na boye boye a cikin su Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa wala qadar aituna na gan mu a lokacin manzo sallama wa ma yatakhallafu anha ba wanda zaka ga baya zuwa sallar jami'i illa munafiqun ma'lumun nifaq sai munafikin da dama kowa ya san munafiki ne kaga illa munafiqun ma'lumun nifaq zaka ba yanda za a yi a ce lokacin manzo Allah sallama akwai wani babban sahabi wanda munafiki ne ba a gane shi ba ƙarya ne ba ma a samu wannan da'awar ba sai bayan ba sahabban ba waɗanda suka zauna da su sannan ne da awar ta fito ƙarar ma har za a iya ce maka wani ana zargin munafiki ne an fahimta ko waɗanda duk suke munafukai sanannu ne al-imam yahya abdurrahman ibn yahya al-muallimi Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-anwar al-kashifa yake cewa wa fi hadha bayanun anna al-munafiqina qad kanu ma'rufina fil jumla qabla tabuk wato in ma ka lura da wannan zaka gane cewa munafikai sanannu ne fa a jumlace fa amma san su suna da group din su tun kafin zuwan manzon tun kafin zuwan manzon Allah yakin Tabuka thumma ta'akkada zalika bi takhallufihim li ghairi uzrin sannan da Allah ya kawo yakin Tabuka sai ya zama kaman walƙiya ce akai aka gano su wa'anda duk da ba ma a san munafikai bane ba sai ga su su ji yakin Tabuka ba kuma sai a gane cewa munafikai ne lighairi udhrin wa adami tawbati akwai waɗanda sun basu je ba saboda uzuri wani uzurin nasa assignment aka bashi kamar sayyidina ali bai je ba amma manzo Allah ne ya zaunar da shi a gida yace ka zauna ka alata ala turidu an takuna min ne bi manzalati haruna min musa kaga wannan yana da uzuri kamar yadda usman yake da uzuri bai je badar ba kuma ba shi aka yi bai'atul aqaba a ba shi aka yi bai'atul ridwan amma a yakin badar manzo Allah ya bashi ganima a kuma bai'atu ridwan bayan kowa ya gama dora hannunsa manzo Allah ya ce to ni kuma ga hannuna a bakacin Usman kaga wanda zai zagi Usman ya ce ai bai je yakin bai je bai'atu ridwan ba ya ce sai na alba ai bai je tabuka ba amma dukkan su suna da uzuri Allah ya kare yadda a gare su kuma hukuncin su hukuncin wanda ya je ni to da yakin tabuka ya zo sai aka gane duk wanda aka ga baya cikin masu uzuri ba ba sayyidina Ali bane shi kuma baya cikin waɗanda suke da uzurin rashin lafiya kaman guragu da makafi da mata da masu raunin da suka zo manzon Allah ya musu izini kuma baya cikin waɗanda suka tuba Allah ya karɓi tubansu allazina taba'uhu fi sa'atil usra da kuma as-salasati allazina khulifu in baya cikin su to an gane cewa munafiki ne to summa nazalat suratu bara'a sai kuma suratu tauba ta sauka fa qashqashathum sai ta dinga tona musu asiri shi yasa ake kiranta da suna al-muqashqisha kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare su fa ashqashatuhum sai ta tona musu asiri idan muka koma za mu zo mu ji kissar Ka'ab ibn Malik yana cikin mutum ukun da basu je ba kuma ba su da wani uzuri kawai san jiki ne ya hana su zuwa sun tafka babban kuskure da suka da aka dawo manzon Allah ya ki kula su duniyar ta yi musu kunci suka shiga bala'i suka dinga tuba a wajen Allah har sai da Allah ya saukar da wa ala salatati allazina khulifu za mu zo ta insha Allah to da Allah ya saukar da wannan ayar manzon Allah ya ce aje a gaya wa Ka'ab to lokacin da Ka'ab yake bada labarin abin da ya faru sai ke cewa kamar yadda ke cikin sayul bukhari hadisi na 4418 da sayul muslim hadisi na 2769 fa'idar faɗan lambar hadisin wani lokacin musamman in akwai shubuha da ake so a kore mutum zai iya komawa ya duba ko googling kai ka sa a sayul bukhari hadis nan ba kaza za ka gan shi ma da turanci ne za a kawo maka lambar sa sayul muslim hadis nan ba kaza rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya to saboda haka shi ka'ab din a ƙarƙashin wannan hadisin sai yake cewa fa kuntu idza kharajtu fin nas lokacin da duk sahabbai suka tafi yaƙi na tabuka ni kuma na zauna a gida na ki tafiya sai zanto hira ma in kana so kai in ka fito ka nemi abokan hira sai ka ga ba da khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam fa tubtu fihim in na fito cikin mutane ahzanani anni la ara rajulan maghmusan alaihi nifaq la ara illa rajulan maghmusan alaihin nifaq sai naga tun madina ta dade duk wanda ka gani dama yayi nutso ne a cikin munafici to jama'a da Allah a hankalce ba ba ma sai kai amfani da kaida ta ilimi ba wannan maganar ta Ka'ab ibn Malik me take nuna kenan tana nuna dama can an san munafikai ko ba san su ba tana nuna an san su yace in ka fito yanzu ka kewaya nan ka kewaya nan ma ba wani wanda zaka samu ku hira da shi sai dama munafiki ashe tun kafin a saukar da suratul tauba ma an san munafikan maghmusan alaihin nifaq ka ba yanzu ne misali ka ji mutum ya ce misali yana jam'iyyar PDP sai ce to wallahi ni na sauka a otal kaza mun zo cin abinci duk sai na duba sai na ga sai yan APC nake gani ko dan APC ne ya ce maka ni sai na duba duk sai yan PDP nake gani in ya faɗi wannan maganar me zai tabbatar maka ya san yan APC ya san yan PDP da haka shi yasa har ya gane ma suwaye nasa suwaye ba nasa ba ko ba haka bane to shi ma na yace sanda na fito duk wanda na gani na nemi wani mai hira ko mu dan tattauna ni na ki tafiya ko zan garan samu wani shi wanda ya ki tafiya ya inga gaba ɗaya sahabban sun tafi saura munafukai aw rajulan mimman azara Allah min min ad-du'afa in kuma naga wanda ba munafiki ba to sai in ga wannan tun ranan nan muna nan ma ya nemi izini manzon Allah ya bashi izini yana cikin ad-du'afa to wannan ta'alikin da muallimi ya Allah ya ji kansa da rahama karkashin wannan hadisin yayi shi kuma jama'a albishirinku munafikai ba su da yawa a lokacin manzo Allah sallallahu ba wai gaba ɗaya addinin nan cike yake da munafikai ba a lokacin manzo Allah sallallahu tsirari ne duk labarin nan nasu da ake bayarwa duk za su kirguda za a tattare su gaba ɗaya da yaƙi za a yi koyi ne ba za a yi ba za a ƙarar da su amma don hikimar Allah ta ƙara tabbata a ƙara gane imanin sahabbai sai Allah ya basu gasu ba su da yawan kuma suka yi ta kawo matsaloli ba su da yawa gashi Huzaifa dai ya san mutum goma sha biyu la'alla kuma bayan sha biyu nan akwai waɗansu don haka ba su da yawa ibn al-jauzi Allah ya ji kansa da rahama ya nakalto daga al-hafiz Sulaiman Abu Sulaiman ad-Damashqi ya kirga mutum goma sha biyar da ƙarin mutum uku banda wa'anda aka kawo su a cikin athar ɗin da Zubair ibn Bakkar ya kawo sunayensu wa'annan su mu'attib da sauransu. ya zo a cikin littafin at-Torbashti Torbashti wanda yake sharhin Mishkatul Masabih yake cewa قد اطلعت على اسمائهم في كتب حفاظ الحديث gaskiya ni na taba ganin list na sunayen munafikan lokacin manzo Allah sama a littattafan malaman hadisi marwiya an huzaifa da aka rawaito su daga huzaifa ghaira anni wajadtu fi ba'd ikhtilafan sai dai naga akwai sabani akan wayansu sunayen falam ara an ukhatir bidini to tunda dai ba dole ne sai mun kirga munafikan nan ba ba zan shigar da addini na cikin haɗari ba fi ma la darurata li da zaka koma zuwa ga Allah ma baka ce da wani munafiki bane ko da munafikin ne Allah ba zai ce maka dan me ba ballantana ka dauki sahabi su kutun da guda kuma ka ce masa munafiki alhali ba munafiki ba shi yasa ku tambayi masu zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce musu munafikai dan girman Allah in ka faɗi cewa wani munafiki ne kaddara cewa munafikin ne ma sallamna jadalan to me zaka samu a wajen Allah kana so ka nuna cewa manzo Allah bai sa'ar abokai ba kenan ai sai ai ta ko da yake kada a ce nayi tsokana aka ce malam dan fulani ne da shi da babarbare sai babarbare ya samu bafulatani sai ya zuba masa ba'a da ya masa ba'a sai wani ya kalle shi ya ce kaji abin da ya ce sai ce kame ba a kashi gidan ku kai kuma kashi uwarka astaghfirullah ne zagi wannan ya nuna takaicin da ya da haushin ba na wancan da ya faɗa ba ne wannan wanda ya nakalto din shine ma abin haushi kuma wannan ai gaskiyar malam ba falata ne ko babarbaran ne shi ma haka ziki daga jin zagin ka san wanda ya fi jin haushi yanzu a ce dan Allah abu ya faru kaddara ma ya faru kai kuma sai ka so kake ka daidaita abin duniya ta sani in ma fa laifin ne kai yanzu ka zama annamimi magulmaci kana so ka yada laifuffuka alhali ma kuma sai ka wahalar da kanka kafin ka nemo laifin ƙarshe ma sai ka gama nemo shi ma ya ga tuni Allah ya gafarta shi to kuma a daura kashi ko a bata igiya da ma shiru kai ka haƙura Allah ya sa mu dace Imamul Mardawi a cikin At-Tahbir sharhun sharhu tahrir juz'i na hudu shafi na 1995 ya faɗi magana mai kyau wacce za a rubuta ta da ruwan zinariya yake cewa al-hafiz abul hajjaj al-mizzi yana cewa min al-fawaid daga cikin fa'idojin da zamu samu annahu lam yujad qattu riwayatan ammal lumiza bin nifaqi min as-sahaba in dai an taɓa zargin wani da munafunci a cikin sahabbai to zaka ga ka duba Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad da Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da Musannaf na Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani da Musnad al-Bazzar da Musnad Abi Ya'la al-Musili da Ma'ajim at-Tabarani al-Thalatha guda uku da Mustadrak al-Hakim da Mustakhraj na Abu Awana da Mustakhraj na al-Isma'ili duk littattafan da zaka duba na dawawin sunna cikin hadisin da za a iya bauta wa Allah da shi ko a gyara zuciya da shi ko a gyara rayuwa ko a gina tattalin arziki ba mutum ɗaya da aka taɓa sukansa da munafunci haka ai alhamdulillah alhamdulillah mun gode maka Allah tunda dama tsoronta a ce sun shigo cikin addini sun dasa mana bama bamai a cikin addinin to Allah bai ma kawo su wannan sahar ba domin su janaba ce a jikin su sahar manzo Allah sa kuma saha ce ta tsarki mai janaba kuma baya kusantar farfajiyar da take da tsarki Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah bai masa ba dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su nagartattu ne masu tsarki masu daraja amma lokacin da muke cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da daraja kuma nagari ne ba wai ya nuna cewa ba sa yin laifi ba suna iya aikata laifi akan iya gane cewa kuma sun aikata laifin amma zaka ga Allah subhanahu wataala yana gafarta musu laifuffukan nasu Allah subhanahu wataala baya barin su akan wannan laifin to Allah subhanahu wataala ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim sannan a mayar da su zuwa azaba wacce take matsananciya babba ranar alkiyama a cikin daidai wannan ayar sanu'adhibuhum marratayn akwai dalili ƙarar da ke tabbatar da cewa akwai azabar kabari azabar kabari ta tabbata a cikin alkur'ani ta tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma ahlus sunna sun yi ijma'i qatibatan na barko da na ƙarshe akan cewa akwai azaba da ake yi a kabari ita azabar nan ta kabari kala kala ce akwai matsewar da kabari yake wa kowane ɗan adam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin tsoranta yana jiye mana tsoranta lokacin da Sa'ad ibn Mu'az ya rasu manzala ya ce da a ce akwai wanda za a yafe wa wannan matsar kabarin da an yafe wa Sa'ad dan Mu'az sanda ya rasu sai da al'arshi ya girgiza saboda mutuwarsa mala'iku ma sai da suka san ya mutu amma mazala ce da kabarin ya matse shi sai da na tausaya masa amma an haffafa masa saboda addu'ar da ne masa ta sai dai shi mumini wanda Allah ya karɓe shi ko da kabarin zai matse shi ba ma zai san ya matse shi to akwai kuma azaba da ake yi ta horar da mai laifi a cikin kabari wanda tazafaratul ahadith wa tawataratul ahadith a wajen mu ahlus sunna akan cewa akwai azabar kabari amma mulhidai da zindiƙai da mu'tazila duka sun tafi akan cewa ba zai yi wa azabar kabari ba ta saba wa hankali to wani hankali ne kake da shi har da zaka iya auna shari'a da shi duk hankalin da zai iya sukan shari'a to wannan hankalin ba hankali bane jiki ne dai gashi na yadda ka san alfadari amma kuma hankalin irin na tsuntsaye la ba'sa bil qawmi min tulin wa min ghilazin jismul bighali wa ahlamul asafir duk wanda ya mutu ba su yi sulhu da Allah ba to akwai yiwuwar ba a ce tilas ba amma akwai yiwuwar za a iya fara ɗanɗana masa azaba tun aka bari akwai mala'iku munkarun nakir kowanne sunansa kenan su biyu ne kowanne ana ce masa munkarun nakirun da munkarun da nakirun ɗin duk kalmomi ne marasa daɗi in an fassara su munkarun baka san shi ba shi ma bai san ka ba nakirun ba shi da kyan gani kowannen su haka yake munkarun ne nakirun wasu kuma sun ce a munkarun da munkarun na ɗaya zai zan tsaya a dama ɗaya nakirun zai tsaya a hagu Allahu alam amma dai manzo Allah a cikin hadisin bara ya gaya mana za su tashi mutum su yi masa tambayoyi in ya amsa shi kenan in bai amsa ba kuma za su taho da mirzabba wata wata guduma za su dinga lallasa mutum shine bahaushe yake cewa wala kiri ina jin daga wala kirun ne munkarun wala kirun ja'ahu mala'ikat ja'ahu malakani ko kuma ya tabbata a sunna ingantacciya cewa sunan wannan malakani din munkarun da nakir duk sunayen su ne ko kuma ɗaya sunansa munkarun ɗaya sunansa nakir bayan nan kuma akwai matsar kabari akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito a manzala sun ake cewa idan bawa nagari ya mutu sai kabar ya ce masa lale lale maraba da kai dama kai ne wanda na fi so a cikin wanda suke tafiya a baya na yau gashi an haɗa ni da kai zaka ga abin da zan maka sai a buɗa wa mutum a cikin kabarinsa iya ganinsa kuma sai a yi masa rami daga nan har aljanna ana sako masa ni'imar aljanna idan kuma bawa mai laifi ya mutu ko bawa bawa fajiri ya mutu ko bawa munafiki ya mutu ko kafiri ya zo da ruwayoyi daban-daban duk da cewa ƙarin doguwar ruwaya da take cikin sunan tirmidhi akwai dan rauni a cikin isnadinta ko ce rauni kai ba dan rauni ba a cikin isnadinta amma dai asalin hadisin ya inganta kuma akwai lafazinsa da yana cikin sahihu muslim amma da doguwar wannan riwayar shine shekul albani Allah ya ji kansa rahama ya da'afa ta to amma kuma gaskiya ne abin da hadisin ya kunsa sai kabar ya ce masa bana lale da kai bana maraba da kai dama kai ne wanda na tsana a cikin waɗanda suke tafiya a bayana yau kuma gashi an haɗa ni da kai za ga abin da zan maka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da an sa mutum a kabarin sai ya matse shi ya dinga cikukuye shi har sai a wazarsa ta dama da tagu ta haɗu sai manzo Allah ya haɗa tsakanin hannayensa fa shabbaka baina asabi'i kabar haka manzo Allah ya ce sannan a zuro wa mutum mesa an san mesa ko wani maciji ne masifaffen maciji ko kuma ka ce damatsiri ko ka ce dai mesar tinnin manya-manyan macizai guda saba'in za a yi allocating su ne allocation na wannan kabar mazala ya ce da ɗaya daga cikin saba'in ɗin nan zai fito duniya ya yi tsattuwa duniya ta daina fitar da komai saboda bala'in da ke cikin dafinsa fesarwa ɗaya ta isa tun daga farkon duniya zuwa ta ba za a ƙara samun amfani da zai fito ko albarkar ƙasa ba saboda bala'in guba maza Allah ce fatan hashuhu wa taldaguhu haka za su dinga yakushin mutum suna harbin suna saransa har sai ranar tashin alkiyama sai maza Allah ce to shi kwa kabari dama ko dai ya zama fadama ce ta aljanna ko ya zama rami ne na wuta Allah ya sa kabarin mu ya zama fadama ta aljanna ko mun yi imani mun yadda akwai azabar kabari manzo Allah ya ga mana cikin abubuwan da suke janyo azabar kabari akwai gulma akwai tsugudidi shine ka dau magana wacce ba ta da kyau ka je ka kaita wani waje ka dauke ta ka kaita wani waje ko da wanda ka dauka din ya sani to in ya sani ya zai da kai ka karfin sa yaɗa maganganu na, na laifi da kuskure a ɗauke su a nan a ɗauke su a can wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake janyo azabar kabari rashin yin tsarki daidai in mutum ya yi bawali yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo azabar kabari ƙarya tana cikin abin da ke janyo azabar kabari kamar da ke cikin hadisin samurata ibn jundub wanda bukhari da muslim ya rawaito zina tana ɗaya daga cikin abin da ke janyo azabar kabari a Allah ya baka ilimi da alƙur'ani ka shantake ka manta da ƙur'anin ka ƙiyin sallah da shi ka ƙiyin wa'azi da shi ilimin ka ƙiyin aiki da shi yana ɗaya daga cikin abin da ke janyo mutum a azabar kabari cin riba tana ɗaya daga cikin abin da ke janyo azabar kabari akwai abubuwa da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa suna janyo azabar kabari haka mun yi imani mun yadda wannan aya sanu'adhibuhum marratayn na ɗaya daga cikin kuma ayoyin da ƙarara suke nuna cewa akwai azabar kabari akwai kuma ayar cikin suratul hud wacce To wannan ta ƙasa kenan kuma jiya mun karanta ta cikin suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Na'am sai mu je wa akharuna. Wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim wa laqa 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa akharuna wa mimman haulakum min al-a'rab dai har yanzu a wayanda suke kewaye da ku cikin mutanen ƙauye da wayanda suke kewaye da ku cikin mutanen Madina akwai akharuna wayansu daban su kuma ba ba munafikai bane ba sa cikin munafikai amma rijistar da aka yi musu a cikin musulmai bata cika ba irin taku sahabbai su khalatu amalan salihan wa akhar sayyan sun hada tsakanin ayyuka nagari da wasu ayyukan kuma munana suna zuwa in suka samu damar da za su yi dan wani abin mara kyau sai su yi amma su ma ɗin sakamakon cewa ba munafunci a ransu ko da suke aikata munanan ayyukan ba wai don sun zaɓi shaiɗan ne akan Allah ba ba wai don ba sa ƙauna annabi ba ne kila ma san da suke shuka tsiyar tasu suna gamawa su firgita su ji tsoro su razana su nemi gafara Allah to don haka asallahu Allah subhanahu wata'ala ya kusata an ya tuba alaihim ya karɓi tubansu in sun tuba inna allaha ghafurun lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da waninsa daga huzaifa a daga samurata ibnu jundub Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance cikin abin da yake yawan yi mana shine in ya idar da sallah sai ya juyo ya tambaye mu yake cewa akwai a cikin ku akwai wanda ya mafarki jiya musamman sallah asuba hal minkum man ra'a ru'ya shin a cikin ku akwai wanda ya yi mafarki jiya to idan an samu wanda ya mafarki to sai sai ya ce ya rasulullahi na yi mafarki kaza da kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya fassara masa to wata rana an idar da sallar asuba kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin Kitabul Janaiz a babun hadisi na 1386 yace to ran nan sai manzo Allah sama ya idar da sallar asuba sai ya juyo aqbala alaina bi wajhihi qala man ra'a minkum al-lailata ru'ya akwai wanda jiya yayi mafarki ne yana so a fassara mai to ba wanda yayi mafarki a lokacin sai maza ce lakin ni ra'aytu laylata rajulayn atayani ni nayi mafarki to nayi mafarki wa'ansu mutane bi sun zo min fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ard al-muqaddasa sai suka dauke ni sai suka fita da ni zuwa al-ard al-muqaddasa zuwa wata wata ƙasa wacce take tsarkakakkiya ko baitul maqdis ne ko sham ne ko wani waje ne dai manzo Allah ya ce dai wani waje ne mai tsarki to sai fa idza rajulun jalisun muna zuwa wannan wurin ƙasar nan mai tsarki sai naga wani mutum a zaune wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid ga wani mutum shi wani gashi a tsaye wani kuma gashi a zaune na tsayen nan a hannunsa akwai wato wani ƙarfe mulmulalle to wannan ƙarfen yana da tsini sai ya zo daidai kumatun wannan na zaunan sai ya danna wannan ƙarfen a tsama daidai muƙamuƙinsa shidu'uhu ko kuma kai abin nan a kumatinsa kumatu shine abin da kake iya hurawa a bakinka wanda yake a kusa da kunci shi kunci shine inda ake mara ƙasan kundukuki kundukuki a samansa yake shi ko kundukuki shine inda yake hawaye yake sauka mutum yana kuka to to kumatin nasa sai ya luma wannan karfan sai ya farke shi sai da ya kai masa harƙeya sai kuma ya zara karfan sai ya sake danna masa a hanci sai ya farke masa shi sai ya kai shi ƙeya wa min kharahu ila qafa haka ya dinga masa to kafin ya gama kuma kafin ya gama kumatin hancin ya warke sai ya koma wa hancin sai kafin ya gama hancin kumatin ya warke manzo Allah sama ya ce subhanallah subhanallah wannan fawaye menene sai ma hadha me wannan sai suka ce kai dai mu tafi kawai yace muka ci gaba da tafiya muna cikin tafiya sai ga mu mun zo wajen wani mutum an kwantar da shi haka yana kallon sama ƙeyarsa tana ƙasa ga wani mutum a tsaye ya riƙe wani ƙaton wata ƙatuwar marmara a hannunsa sai ya zo daidai inda kan wannan mutumin yake sai ya rugurguza masa kai fa yuhaddihidu bihi ra'sahu wato fa yudahdihu bihi ra'sahu sai ya saki wannan karfan sai ya rugurguza masa kai in ya rugurguza masa kai to kafin nan sai ya sauko ya je ya ɗauko wannan dutsen kafin ya dawo kan nasa ya sake haɗewa mutumin na yana shan azaba sai ya sake rugurguza masa kai sai na ce wannan kuma me suwaye wa'annan nake gaya wa'annan da suka suka ɗauki su biyu sai suka ce kai dai mu tafi mu tafi sai muka ci gaba da tafiya muna cikin tafiya kawai sai muka zo wani waje kamar oven tanderu inda ake yin gurasa ko biredi kun ga yadda wuta take zababbaka a wurin sai naga wani abu kamar shi an saka wa'yansu mutane a cikinsu mazansu da matansu tsirara ba kaya a cikinsu ana gasa su to kuma idan wutar wannan tanderun ta taso ta buge su bawwa bau ko daudau da ana faɗa sai ka ji sun yi wata hargowa da ihu addauda shine ihu kenan to sai ka ji sun kurma ihu sai na ce subhanallah ma wa'annan kuma fa sai suka ce kai dai mu tafi kawai muna zuwa sai ga bufi mun zo wani kogi amma na jini shi kuma ga wani mutum an tsimbula shi a cikin kogin jinin yana ta iyo zai fito ga wani mutum kuma a bakin gabar kogin jinin shi kuma yana rike da dutse sai wannan na cikin ya zo dab da zai fita sai ya danna ma dutsen a baki sai ya sake mayar da shi na ce yau ayan nan fa suwaye sai kai dai mu tafi muna cikin tafiya sai ga mu mun zo wani waje wata fadama ce koriya ga bishiyoyi manya-manya a ƙasan bishiyar kuma ga wani dattijo nan tsoho tukuf ga wasu yara nan burjik a gabansa sai ga wani mutum a kusa da shi a kusa da bishiyar ya riƙo wuta a hannunsa ya kunnu sai naga sun ɗauke ni suna ɗauka ta sai naga an shigar da ni wani gida ban taɓa ganin gidan da ya kai shi kyau ba a ciki ga wasu matasa nan da wasu dattawa sai na ce kai a watar wayar ce sai kuma aka tafi da ni sai na ga wani waɗansu mutane ga sunan da wata irin kama mai banƙaye amma da sun jiyo ɗaya ɓangaren jikin nasu sai kaga kuma wata mummunar kama ce da baka taɓa ganin irin ta ba sai na ce subhanallahi wa'annan fa sai sai suka nuna min wani gida a cikin gidan da na shiga sai na sai na hango gidan sai na hango wasu dattawa da, da matasa ban taɓa ganin wuri mai kyau da, da, da tsatse kamar sa ba sai na ce bayan Allah sai suka sai na ce bayan Allah yau kun ɗauke ni kun karaɗe yawo da ni na gagga abubuwa sai suka ce to yanzu bari mu gaya maka nan inda ka zo aljanna ce kuma wayancan in aljanna ne can kuma inda ka hango gidan gidanka ne sai ce to ku banni mana in shiga sai suka ce eh zaka shiga amma ba yanzu ba sai suka ce to yanzu bari mu gaya maka mutanen da ka gani mutumin da ka gani ana fasa masa kumatu zuwa mukamukinsa ana fasa masa hancinsa wannan mutumin da yake yin ƙarya ne sai ta isa duniya nan take lokacin ba whatsapp ba facebook mutane suna ta mamaki amma yanzu ka yi tweeting ƙaryar ta isa duk ta gama duniya ka ce wani ɗan ta'adda ne wane kaza ne kai ka san cewa abin da ka faɗa Allah zai tashe ka ran alkiyama baka da tabbas a kai yakdhibu kizbatan fatablughu al-afaq to shine za a fara lallasa shi a cikin kabari tukuna shi yasa wallahi gwanda har ka koma ga Allah ma abin bai shafe ka ba ruwan ka da shi ka je kawai kai ƙarya ka janyo wa kanka bala'i yace wannan ko wanda kaga ana rugurguza masa kai shine wanda Allah ya bashi alqur'ani ya kwanta ya shantake ya kiya yi amfani da abin da Allah ya bashi lokacin ka yayi ne malabba to lokaci yayi kuma muna muna ta karatu mun ƙara ma ko na'am ai sai ku ce sai mun ƙara mai ta gobe kuma saboda ai yana shiga cikin rediyo eh to shikenan a sai mu ƙarasa ko mu sake mai ta ƙarshen hadisin sai ya ce to wannan kuma mutum na yawan Allah ya bashi ƙur'ani kuma ya je ya kwanta ya baccinsa ya ƙi amfani da ƙur'ani wanda kuma kuka gani su kuma ana sa su ana babbaka su a cikin tanderu wannan kuma su ne mazinata maza da mata wanda kuma kuka gan shi ana danna masa dutse a bakinsa wannan shine mai cin riba wannan wurin kuma da ka gani kaga wasu wani tsoho dattijo to wannan kakanka ne Ibrahim wa'annan ƴan yaran kuma da ka gani su ne ƴaƴan musulmai da suka mutu suna ƙanana ana renon su a makarantar Annabi Ibrahim shi yasa zaka ji ai Bahaushe yana da wannan ma adabinsa yace ce ka jan an zo gaisuwar mutuwa to Allah ya ji kansa in yaro ne karami Allah ya kai shi Allah ya sa a kai shi me ake cewa ne Allah ya sa shi a renon Annabi Ibrahim ko ko mu zala sama ma a cikin addu'a yana cewa waj'alhu fi kafalati Ibrahim a cikin zikirin da lafazan da ake yi in za a yi ta'aziyar yaro ko to sai ce wayannan mutanen kuma da ka gani rabin su kyakkyawan kyakkyawa rabin su mummuna sune mutanen da khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an to kun gashi maza Allah ya fassara mana wannan ayi wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan su sun yadda sun yi laifi sun san dama laifi suke to sun haɗa tsakanin kyawun ayyuka da wasu munana kuma amma tun anan sai manzon Allah ya ga an kira su sai aka ce su shiga cikin wannan tekun suna yin ninkaya a cikin tekun gaba ɗaya sai kamannin su suka zama kyawawa to ƙarshen su Allah zai gafarta musu to in Allah ya kai mu gobe sai mu taɓa kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya gafarta wa mutum tunda dukkaninmu masu laifi ba wanda a cikinmu baya aiki nagari da mummunan aiki fatan mu Allah subhanahu wataala ya dawo mu da mu akan aikata kyawawan ayyuka ya raba mu da aikata munanan ayyuka Allah ya karɓi rayuwar mu muna masu bauta masa Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani um, kamar muna da tambaya biyu tun jiya Assalamu alaikum malam ne maka fata alkhairi da Allah malam ka taimaka min wajen cire shubar da take damuna nakan kalli wasu videos na Abdul Jabbar Kano na ga yakan ɗaga littafi sama ya ce ga abin a rubuce idan ƙarya yake ake a zo a nuna idan kuma larabcin ne ba daidai ba to a zo a gyara masa maganganun sun yi min maganganun sun yi muni shi yasa ba na son maimaitawa tambaya ta ita ce wai malam kun san littattafan ko juya kalmomin yake ko shi ne ya rubuta don Allah zai dan mutum ya ce maka an ce Allah talaka ne kuma magana ta nan a cikin alkur'ani sai ce gashi nan inna allaha faqirun babu wannan aya a qur'ani wannan kalma a cikin alqur'ani laqad kafara alladhina qalu لقد سمعت laqad sami'a alladhina qalu afwa الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء to yayi haka kaga anan ai akwai ayar ko amma sai ka nutsi sai kaga a'a akwai ta amma me take nufi shin irin yanda wannan yake cewa haka take nufi ko kuma a'a shine ya gina wata aqida a zuciyarsa kuma sai ya nuna mana Qur'ani sai Kirista ya zo ya ce ai ai Allah yana da ɗa gashi nan ma waladallahu ga ta nan a cikin suratul safati amma sai ka zai ga ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibun ayar kan akwai ta a'a yanzu kamar hadisi nan da muka karanta wani ya ce to ai manzon Allah ma ya soki sahabban nasa ya ce musu akwai munafikai gashi nan inna fi ashabi munafiqin ba mun karanta shi jiya ba sai ya nuna hadisin da lambar haka ne ko ba haka wani haka ne amma yanda kai kake nufi haka abin yake ba haka yake ba haka yake nufi ba hadisan nan manzon Allah ne ya faɗe su sallallahu alaihi wasallam san da ya faɗe su mu ba ma dan haka waɗanda suka ji ne suka rawaito mana waɗanda suka jin nan su ɗin ne dai kuma suka rawaito mana sallah azhar raka'a hudu ce la'asar raka'a hudu ce magariba uku isha hudu asuba biyu kuma dan kar a shigar da wani abu cikin addini sai da muka saka ka'ida muka ce to ba za mu karɓi hadisin nan ba sai mun tabbatar da cewa mun san duk waɗanda suka rawaito shi tun daga kan littafin da aka rubuta zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi duk sai mun sani kuma ba wai mu sani kawai ba sai ya zama marawaitan suna da sifa kaza da kaza da kaza da kaza haka muka dinga bi har muka tabbatar da waɗannan hadisa to duk hadisin da ya cika waɗannan ƙa'idojin ya zama ya inganta to kuma zaka ga Allah ya taimake mu malamai sun kawo shi kuma sun rage mana hanya sun zana mana layin da za a yi amfani da su ce babin da yake magana akan kaza sai su kawo wannan hadisin dan su maka wannan hadisin ana kafa hujja da shi a nan wani ma ya je ya kafa wani babin ya ƙara kawo shi wani ma ya kafa wani babin ya ƙara kawo shi wannan maganar da suke faɗa bara gurbiya ba wani malami da ya kafa mata babi ya ce babin da yake nuna an zagi manzon Allah an ce masa kaza su ne suka buɗe wannan babin saboda su shaidanu bugu da ƙari idan hadisin yana ƙunshe da wata kalma wacce take bayan ma'anarta ta larabci kuma tana da wata ma'ana ta in kai ba cikakken balarabe ne ba lallai ka gane kamar yanzu mu bahaushe in ya ce maka turmi ai ka san abin daka yake nufi in ya ce atamfa turmi ɗaya ka san abin da yake nufi turmin atamfa in ya ce maka turmin haƙori ka san abin da yake nufi muku a filin ƙwallama an ka sami yara ka ce musu ai wani coach ya siyo wasu turame ma'ana waɗanda ba su iya balba kenan to haka in an yi amfani da turmi ya kamata mu san da wace ma'ana aka yi amfani da ita ko ba gaskiya ba sai aka samu malamai da suka yi littafin garibul hadith suka bi duk wata kalma da za a iya fasaha ce wannan kalma a larabci tana nufin kaza kuma ga dalili ga waƙar wane ma tana nufin kaza ga dalili ga waƙar wane ma ta zo ma a cikin hadisi da wannan ma'anar dalilin ba ma saboda kaza da kaza da kaza in kai ne baka gane ba koma wa ƴannan malaman sannan akwai maganar da gaba ɗaya a jumlace tana iya ba da sama da ma'ana ɗaya amma Allah ne kaɗai ya san me take nufi sai wanda ya faɗa sai kuma wanda ya san me wanda ya faɗa yake nufi bari in ba ku misali kuma na taɓa ba da wannan misali lokacin jamhuriya ta uku ko ta biyu kai bayan mulkin Alhaji Shehu Shagari Allah ya ji kansa Alex Ekweme ya fito takarar shugaban shugabancin ƙasa ko ba haka ba to a tafiya neman fafutukan neman zaɓe campaign sai suka je Sokoto a ƙa'ida an je za a je a ziyarci manyan gari a yaɗa manufar siyasa sai suka je fada sarki musulmi Abubakar na uku Allah ya gafarta masa to sai aka gabatar da shi ɗan takara. Allah ya ji ɗan sarkin musulmi ga ɗan takara da kaman za shi umara ba riga ya saba kaman ya sa ihrami ya fito da kafaɗarsa haka waje ya sha murjani ya ce tuwa a ɗan takarar ta mu aka ce gashi nan ya suna ne aka faɗa ce shin ba shi samun tuwa ya gaishe da sarkin musulmi haka zai taho su amma a haka ai ya wai shi a garin sa ya girmama sarkin musulmi mu kuma ka taho ba riga ka ce ka girmama sarkin da isga a hannunsa da wani muhunci da waye da murjani sarkin musulmi ya ce to aka ce ai haka suke ya ce to Allah ya maka sutura Allah baka sutura ya ce to sai wannan magana aka yi ta sharhi da fashin baki aka ce sarkin musulmi bai karɓe shi ko ba karɓar sai ba ma'ana yanzu kai ba shugabancin ƙasa za ka nema ba tufafi tukuna da sutura za ka nema a'a to amma su 'yan jam'iyyar alex sai suke cewa ai abin da yake nufi kamar da hausa ne a ce allah ya maka sutura kaga allah ya mana sutura ma'ana allah ya rufa mana asiri wannan kaga kalma ce mushkila ma'ana za ta iya ba da za ta iya zama kamar abin da ake cewa ambiguous statement da turanci jumla mai harshen damu ta yiwu ta ɗauki ma'ana kaza ta yiwu ta ɗauki ma'ana kaza to hatta irin wa'annan statement ɗin na hadisi akwai littattafai da aka ware sunansu mushkilul asar aka bi duk hadisan da aka san su aka ɗauko expression ɗin da ake tunanin zai iya zama akwai ambiguity a ciki akwai ɗan ruɗarwa a ce baka wannan ma'anar ga yadda take nufi sannan wani lokacin akwai maganar da zaka ga kamar ta zama akwai contradiction a cikinta. ta kuma ba contradiction bane amma wanda bai lura ba zai iya zata sai malamai suka ware littattafai na mukhtalaful hadis in kana zaton wannan hadisin ya ci karo da wannan ayar ko ya ci karo da wani hadisin in duk sun inganta sai a ce maka wannan ga inda ya dosa wannan ma ga inda ya dosa a kwantar da hankalinka kakka watsar da su an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba wani haƙƙi a cikin dukiya bayan zakka an rawaito manzo Allah ya ce tabbas akwai haƙƙi a cikin dukiya bayan zakka ah to ya haka babu akwai sai ka ce a'a wannan yana nufin haƙƙi na wajibi dai in ka cire zakka ka gama wannan kuma bayan nan akwai haƙƙin ƴan uwa da makwabta da sauransu ba shikenan ba to in ka ga kaman wannan ya ci karo da wannan aya ko ma inda malamai suka yi magana ka gani bugu da ƙari su kansu littattafan nan ma an musu sharhi yanzu sayyul bukhari kawai kana da sharhin qasballani na na irshadus sari kana da fatahul bari na ibnu hajar kana da fatahul bari na ibnu rajab al-hanbali kana da sharhin ibnu battal kana da sharhin kirmani kana da sharhin suyuti kana da sharhin ibnu hubaira kana da sharhin muhallab ibn abi sufra ana nakalto shi a cikin littattafai sai muslim kana da sharhin mazari al-mu'lim kana da ikmal al-mu'lim na al-qadi iyad kana da ikmalu ikmalul mu'lim na al-ubbi kana da ikmalu ikmalul mu'lim na as-sanusi kana da al-minhaj na imam an-nawawi kana da gasunan littafin firjik abu dawudan nan kana da fazlul majhud na saharan puri kana da aunul ma'bud na al-azim abadi kana da tahdhibus sunan sunan abi dawud na ibn ibn al-qayyim gasunan firjik in baka gane a wannan baka koma wannan yanzu a ce wa'annan malaman da suka karar da rayuwarsu duk gaba ɗaya ba su sharhanci hadisi da wannan mugunyar ma'anar ba sai wani kuma da ya zo a zamanin fitintunu irin wannan kuma wanda har yanzu in ya buga larabci nasa na kansa sai ka kyalkyale da dariya saboda yadda larabcin ya kunshi rakaka a kai ma ka san to don haka abu mai sauki ne a nuna maka littafi a ce maka kaza kuma da ake nuna littafin ya ce a cikin littafi kaza hadisi mai lamba kaza in ya faɗa ai muna amsawa gashi nan masu maraddin suna da yawa ma da wuya ya faɗi magana in dai akwai ta a tsawon lokacin da ya ɗauka yana wa'annan abubuwan wallahi ba mu taɓa ƙyale shi ba ko dai mu shirya lacca mu ɗauko maganar mu warware zare har abawa liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid mu yi wa mutane bayanin nasihatan lillahi wa lirasulihi ba wai don mun tsane shi a matsayinsa na ɗan adam ba burinmu shi ma ya shiryu kamar yadda muke kyakkyawan fatan akan shirya muke da mu da shi duk bayan Allah ne kuma da mu da shi duk muna aikata laifuffuka fatanmu shine Allah ya duba zuciyarmu ya gafarta mana muna yin haka akwai jerin laccoci ma da ake ta masa kifi na ganin ka mai jarkoma malam kabir bashir abdulhamid yana yi yana yi yana yi yana ta zuba bayani to sai dai idan aka yi bayani daki-daki dalla-dalla ai yana ji kawai gobe sai ya share wannan magana ba zai ce uffan ba kawai sai ya sake buɗo wata in ya zo kan wani abin sai ya ce jiya da na yi magana kun ji wani ya tanka ya ce kowaye kuma ga abu a zahiri za abu a zahiri inda za a koma amma yanzu alhamdulillah an samu har 'yan midiya ma waɗanda ba wai malamai ne su ba sun fara haɗo can da can da can sai su haɗa nan da nan da nan sai su saka sai kaga mutane suna gane to abin da nake so in faɗa daga ƙarshe ƴan uwa ku kwantar da hankalinku ita gaskiya Allah ne ke ciyar da ita gaba ita kuma ƙarya dama ta shedance kuma duk inda makaryaci ya iya bakin kokarinsa akan ya ga cewa ƙaryar nan ita ce a sama Allah ba zai taɓa barin bayinsa su halaka ba saboda wasu sun halaka ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allah kuma yana ta hore bayansa da can lokacin da ake ta gwagwarmaya mu kaɗai muke yi da daga mara rabi rijiyar lemu sai mara alƙasin hotoro watakila haka dai za ga ba mu da yawa ‘yan tsirari ne a hankali a hankali yanzu Allah ya kawo wa'anda mu ko koma gefe ba muka yi sai da mu dinga cewa ku yi Allah ya sanya muku albarka cikin wa'anda suka fi mu ilimi su ma suka shigo da wanda suke daidai da mu da wanda watakila ma ɗaliban mu ne kowa yana yi kuma dan ya samu tsira a wajen Allah saboda a taimaki wa'anda aqidar tasu ta gurɓace a ceto su da tunaninsu saboda haka kada ka rudu da maganar da yake faɗa akwai maganganun yana faɗa su ko dai kasu ba ingantattu ba mu faɗi rauninsu ko ya yi ƙarya babu su mu zo mu ƙalubalance shi kuma ya kasa kawo su ko kuma ya faɗe su akwai su amma ba abin da yake nufi suke nufi ba sai mu zo mu faɗi abin da yake gaskiya ne har yanzu ba wata magana ɗaya da ya taɓa faɗatta wadda mu ba mu ba shi amsa ba a jimlata ba ina nufin ni kaɗai ba gaba ɗayan mu ba mu ba shi amsa ba kuma wallahi ko da ake ta maganar muƙabala muƙabala muƙabala muƙabala ai mu ba wai a san ranmu ne kawai burin mu zo mu aje mutum mu kure shi ba so nawa muna tattaunawa da wasu ai ba recording muke ba muna offline ayi a tattauna in Allah ya kaddara mutum ya fahimci shari'a to in bai fahimta mu ci gaba da masa addu'a mu dai mun tsayin masa da hujja in ya buga wani da wani da wani da wani ai ya san akwai waɗanda in ya buga musu in ya ce a mutu gobe za a ce yau me ake jira kuma in akwai wanda ya san akwai wata magana da ya faɗa shubha da ba a mayar masa da amsa ba na masa alkawarin ya kawo min ita da yardar ubangiji saboda yadda Allah ya fito da ƙaryar wannan bawan Allah ba ma buƙatar tilas sai mun koma gida mun ebo bayanan bayanan duka mun san su alhamdulillah malamai duk sun yi anan za a iya baka amsa wannan ba wai abin bisa alfahari ba don ka gane cewa Allah ya yi wa gaskiya gata kuma wannan ba wai mutum ɗaya mutum biyu ne suke da wannan ƙarfin yin hakan ba ko da aka zo ana cewa za a yi muƙabala gwamnatin Kano ta sanar da mu lokaci ɗaya mutum na gugan mutum da zai iya tunkararsa wallahi a cikin mu ma sai dai a ba wani da wani da wani haƙuri a ce ku yi haƙuri don Allah su wane su je saboda maslaha ku ku lura da bangare kaza amma kowa a shirye yake shi kadai da zai iya tattaunawa da shi ai kura ta san gidan mai babban sanda sai ba kare biri yake gada assalamu alaikum ko ya halatta karatun alqur'ani babu alwala ya kamata dai a girmama qur'ani ayi alwala amma idan alwalar ta karye ana tsaka da karantawa kuma ya zanto fita din za ta iya janyo hana karatun alkur'ani to sai a karanta din alal larurata amma da alkur'ani yana da girman da ko ba a ce tilas ba to da za ka yi alwala kai kanka za ka iya samun sauki musamman in sai ka ɗau mushaf in ko ba sai ka ɗau mushaf ba kana tilawar ka ne za ka iya yi Allah ya karɓi salamu alaikum Allah ya karɓi aikin malam ya kuma karɓi ibadun mu amin malam tambayoyi na sune mecece riba ni traveling agent ne kuma idan zan sayarwa da customer ticket ina ƙara kuɗi a kai to wannan gaskiya za ta ɗanɗau lokaci saboda a sallami jama'a su tafi gida za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in mu ya ubangiji abin da kake saukarwa na rahama da nutsuwa a inda ake karanta littafinka ake nazarinsa Allah ka saukar mana anan ya ubangiji mala'ikun rahama da suke kewaye wurin da ake yin zikiri da ambaton Allah ya ubangiji Allah ka sa su yi mana shaida a wannan majalisi namu ya ubangiji mu ka ne kaskantattu mun zo gare ka muna kaskantar da kanmu ba mu da wanda zai mana sai kai Allah kai mana Allah ka iya mana Allah ka zama gatan mu Allah ka iya mana Allah ka zama gatan mu Allah ka iya mana Allah ka zama gatan mu duk abin da ya zama zai zama shamaki gare mu gabaran samun rahamaka Allah Ubangiji ka raba mu da shi kome abinda duk ya dame mu Allah ka maganta mana shi abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka sa mu ƙarfin sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh